له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha na ash-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kamalan da rahma a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a wad'ul yumna 'ala al-yusra wal amru bihi karshen a wannan babi ko fasali da malamin kulla da na ambata yanzu kuma insha Allah ta'ala wada'u ma ala sadr nan muka tsaya yau kuma zamu tashi insha Allah ta'ala an-nadhru ila mawdi'is ila mawdi'is sujudi wal khushu'i duba izuwa bagiran sujjada wal khushu'i da kuma samun nutsuwa cikakkiya a cikin sallah shi ne abinda za mu karanta a cikin wannan babi insha Allah ta'ala ma'ana babi ne da zai mana bayani game da lokacin da mutum ya tashi ya kabbara harama ya ɗora hannunsa na dama akan nagu to kuma idansa ina ya kamata ya kasance to shi ne za mu ji abinda shari'a ta umarni da shi shi ne sai mutum ya mai da ganinsa a inda zai ɗora goshinsa idan ya sujjada ba daidai ba ne masallaci yana sallah ya rinka kalle-kalle ko sama ko gefe da gefe ko wani gurin na daban ba inda shari'a ta ce ya kalla ba kamar yadda zamu zo mu ji narko da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi faɗa akan haka abu na biyu kuma da babu mana bayani akai shine al-khushu' shine samun cikakkiyar nutsuwa in aka ce al-khushu' abin da ake nufi da shi shine gaba ɗaya zuciyarka ka tattara ta kame da ita ga Allah madaukakin sarki lokacin da ka ce Allahu akbar Allah mafi girma to ka kawo hakan a cikin zuciyarka yanzu Allah madaukakin sarki a gabansa kake shi kake wa ibada kuma shi yake fuskantar sa yake fuskantar ka da kansa saboda haka duk wani abin da ya shafi duniya sai ka cire shi wannan shi zai baka dama ka samu cikakkiyar nutsuwa kai sallar ka a nitsaye ladan kuma da ake samu ka same shi wannan shine abin da zamu ji a cikin wannan babi insha Allah ta'ala malai cewa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza salla idan zai yi sallah ta'ata'a ra'asahu yana yin ƙasa-ƙasa da kansa shine ta'ata'a yayi ƙasa-ƙasa da kansa ma'ana baya sanya kansa haka a miƙe sannan kuma wai don kufar da shi yake ba haka dan ƙasa yake da shi kaɗan warama bi basrihi nahwal ard sannan kuma ya jefa ganinsa a setin ƙasa ya kasance ganinsa yana kallon ƙasa ina ne ƙasa shine gurbin da zai ɗora goshinsa idan ya sujada walamma da khalal ka'bata lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga ka'aba ma khalafa basarahu ma khalafa basruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha ganin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kauce da daga inda yake ɗora goshinsa ba lokacin da ya sallah har ya fito daga cikin ka'aba kamar yadda muka sani hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin ka'aba ya sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi kamar yadda abdullahi dan umar yake ba mu labari yace da shi da bilal ibn rabah ibn ribah wanda yake shine mai kiran sallah da kuma usama dan zaid da uthman ibn talha waɗannan su su hudun suna shiga abdullahi dan umar yace sai aka rufe kofar babu wanda ya ƙara shiga tare da su waɗanda su su hudun su suka samu falalar shiga ka'aba tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi dama usman bin dalha danginsu kakannin kakanninsa su suke da wulayar rike makullin ka'aba don kun san shi kansa makullin ka'aba ma gadar rike shi ake idan wannan ya mutu dan sai gada idan wannan ya mutu dan sai gada kamar yadda kuka san kula da ka'abar ita kanta da shayarwar gadansa ake kakan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdul Muttalib kun ga ai shi ne yake jibantar abin da ya shafi shayar da alazai tun lokacin jahiliya bayan ya rasu kuma haka ‘ya'yansa da jikokinsu suka gaji wannan al'amari to haka makullin ka'aba shi kansa dangin su Usman dan Dalha su ne masu wannan abin dan bayan ma da Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya karbi makullin daga baya da ya karbi addinin musulunci sai manzon Allah ya mayar masa da kayansa inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah madaukakin sarki ce Allah na umarta ku da kuma yi da amanoni zuwa ga ahalinta sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya dauki mukullin su ya mai musu yace gashi ku ci gaba da kula da kula da shi to lokacin da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya shiga Ka'aba da shi da waɗannan sahabbai suna fitowa ana buɗe kofar Abdullahi dan Umar yace ina bakin kofar sai ne sai na shige ina shiga sai na samu Bilal nake tambayarsa shin manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi sallah a cikin Ka'aba ne saboda haka sai bilal ya ce eh bainal amudain al yamaniyin a tsakanin waɗannan ginshikai da suke bangaren dama anan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah saboda haka manzon Allah ya shiga cikin Ka'aba yayi sallah to shi yasa sai malamai suke cewa wa menene hukuncin yin sallah a cikin Ka'aba kamar sahabi Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi yana gani baya halatta mutum ya shiga cikin Ka'aba yayi sallah me dalili yace idan ka shiga cikin Ka'aba ka juya wani bangare na alƙibla baya saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce a fuskanci alƙibla alƙibla kuma ita ce ina ka'aba to idan ka shiga cikin ka'aba zaka ga idan ka kalli nan ka ka juya wannan bangon baya wanda shi ma alƙibla ne haka ne idan nan ma ka kalla zaka ka juya wannan baya shi ma kuma alƙibla ne duk inda ka kalla zaka ka juya wani zan baya to shi sa shi yake gani cewa lalle bai kamata a ce an yi sallah a cikin ka'aba ba wasu daga cikin malaman malikiya kuma suka ce a'a ya halatta a yi sallah a cikin ka'aba amma fa nafila farilla fa suka ce bai halatta ba to amma da imamu shafi'i muhammad ibn idris allah maɗaukan sarki ya masa rama yana cewa babu laifi mutum ya sallah farilla ko nafila a cikin ka'aba tun da an samu manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi saboda haka in allah maɗaukan sarki ya baka iko ya baka dama ka shiga babu laifi zaka yin sallah nafila a cikin domin koyi da aikin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lokacin da annabi ya shiga cikin ka'aba yi sallah ganinsa bai gushe daga inda zai ɗora goshinsa ba har ya gama sallarsa daga ciki ya fito tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yanbaghi ay yakuna fil baiti shay'un yashghalu al musalli baya dacewa bai kamata ba a ce a cikin ɗakin Ka'aba akwai wani abu wanda zai shagaltar da musalli shine sai malai sa lamba a ƙasa za ga a cikin lamba ta biyu bayan ya kawo waɗanda suka rawaito hadisin sai ce tambihun ma'ana faɗakarwa a kafin nan shi ma abu ne da ya kamata makaranta shi ce tambihun fi hadainil hadisai ne a cikin waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta annas sunnata abin da yake sunna ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ayyarmi bi basrihi ila mawdi'i sujudihi shine masallaci ya jefa ganinsa gurbin da zai ɗora goshinsa don ya kamata a ce mutum ya kalla lokacin da yake sallah fama ya fa'alhu ba'adul musallina amma wani abu daga cikin abin da masallata suke aikatawa min taghmibil ainaini fi salati na yadda za ga mutum yana sallah sai ga mutum ya rufe idansa saboda tsoron Allah sai ga mutum yana sallah amma kuma idansa a rufe Ismail ya ce irin wannan fa huwa tawarru'un baridu ya ce irin wannan tawarru'i ne wanda mutum ba a neme shi yayi ba wani tsantseni ne wanda babu wanda ya saka kai ne kai ka kirkiro shi kake a cikin sallah ba a taba samu annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana sallah yana rufe idansa ba wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam malaci mafificiyar shari'a kuwa ita ce shari'a annabi muhammad tsira da aminci su kara tabbata a gare shi saboda haka lokacin da kake sallah baya dacewa ka rufe idanka sai ka bashi a buɗe amma idan ka bashi a buɗe zaka rinka kalle kalle ne a'a za ka jefa shi ne za ka kalli inda goshinka zai hau kai idan kai sujjada wannan shine abin da ya dace da aiki na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi to lamba ta uku dai kasan wannan bayan mala ya kawo waɗanda suka rawaito hadisin Abu Dawud da Ahmad sai ya ce wal muradu bil bait abinda ake nufi da al bait da manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce la yan bagi ayakuna fil bait bai kamata bai kasance akwai a cikin ɗaki to wannan albaitin abin da yake nufi da shi mala ya ce huna alka'abatu ma'ana ka'aba yake nufi da shi ba wai kowane irin ɗaki ba kama ya dillo alaihi sababu wurudul hadith kama yadda sababin da ya sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faɗa hadisin yake nunarwa ma'ana albaiti a nan wajen ba ana nufin kowanne ɗaki daga cikin ɗakuna ba a'a ana nufin ɗakin ka'aba shi kaɗai ma'ana a alif da lamin ce a- a- alif ce da lami da suke- malaman larabci suke ce mata lil ahdi zihni ma'ana akwai abin da ake nuf- nufi na musamman malam yace wa kana wa kana yanha an rafa'il basri ila samai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana hani game da daga duba zuwa sama mutum yana sallah ya rinka kallon sama wannan abin a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hani zuwa gare shi wa yu'akkidu fi nahyi hatta qala annabi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karfafa hanin kallon sama lokacin da mutum yake sallah har ma sai da aka samu wani lokacin ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi salati manzo Allah ya ce wallahi manzo Allah sai da ya rantsuwa lamul qasmi ce wannan wallahi ko dai mutane su dena su hannu game da daga ganin su zuwa sama lokacin da suke sallah aw la tarji'u ilaihim ko kuma kana daga ganin naka wallahi kaga ya ki dawowa haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma'ana idan mutum ya daga ganin sai ki dawowa me ake nufi idan sai ya makance kenan Allah ya kiyaye wa fi riwayatin wata riwaya kuma manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace au la tukh- au la tukhtafanna absarahum ko kuma mutum yana ɗaga idansa zuwa sama kawai sai a bushe ganinsa shine abin da ake nufi ai au la tu- la tukhtafanna ma'ana kamar yadda ake kashe fitila kana cikin haske kawai sai a ɗauke wuta ya mutum yake gani sai mutum ya ga duhu to haka mutum zai kasance yana daga ganinsa zuwa sama da ya sako da shi sai ga ya daina ganin komai kawai Allah ya kyauta to kun ga wannan narko ne da malamai suka ce tunda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan narko irin wannan to daga gani zuwa sama lokacin da mutum yake sallah idan mutum ya aikata haka ya aikata haramun amma sallarsa ta ɓaci sallarsa ba ta ɓaci ba amma ya yi abin da bai dace ba wanda Allah madaukakin sarki zai tume shi a kansa kuma ana ji masa tsoro in dai mutum zai yi wannan abin wannan abin da annabi ya faɗa zai iya faruwa a kansa musamman ma mutum ya yi wannan da izgili tunda an ce idan mutum ya ɗaga ganinsa zuwa sama zai makance ni barin ɗaga an gani to insha Allah ta'ala mutum zai sha mamaki Allah ya kiyaye wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi fa idza sallaitum idan za ku yi sallah fala taltafitu kada ku yi waiwaye kun ga can an hana mu daga gani zuwa sama nan kuma ga waiwaye fa inna Allah yansibu wajahu li wajhi abdihi fi salati malai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace saboda hakika Allah madaukakin sarki yana dora yana sanya fuskarsa a a kan fuskar bawa a cikin sallarsa malam yaltafit matukar bawan bai yi waiwaye ba Allah madaukakin sarki yana fuskantar bawa da tasa fuskar amma sharaɗin shine idan bawa bai waiwaye ba idan bawa ya waiwaye fa shikenan sai Allah subhanahu wataala ya rabu da shi haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah yansibu wajahahu Allah madaukan sarki yana sanya fuskarsa akan fuskar bawa to kun ga masu tawili wani zai iya cewa to kai da kace Allah madaukan sarki yana sanya fuskarsa akan fuskar bawa to a inda ake sallah a duniya da yawa maybe nan muna sallah maka ana sallah madina ana sallah kasashen duniya ma gurare da dama ana sallah a wajen to kuma duka Allah markon sarki zai sanya fuskarsa game da fuskar masu sallan nan to kaga kana kawo wannan tunanin ko kuma ka faɗe shi to ka buga wa Allah markon sarki misali kuma ka kamanta Allah da kanka ka kamanta Allah da kanka yadda kake gani kai idan kana nan wajen baka can idan kana tare da wani baka tare da wani to ka mai da Allah subhanahu wataala haka wanda wannan kuskure ne babba shine abinda masu tawili kuskuren da masu tawili suka fada suka bata asali malamai suka ce duk inda wata siffa ta zo daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki Allah ya kamanta kansa ko manzansa ya kamanta shi da wasu siffofi nasa to kai a matsayinka na musulmi sai ka kamanta Allah da abin da ya kamanta kansa ko abin da manzansa ya kamanta kansa ya kamanta Allah subhanahu wataala da shi amma idan aka tambaye ka ya wannan siffar take baka sani ba saboda Allah bai gaya maka ba ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un ina fata an gane sai kuma ya ce me wa huwa samiul basir ai laisa ka mithlihi shay'un babu abin da yake kama da Allah to kaga duk wani abin da ka sani a duniya ko menene kada ka taba kawo shi cewa irin Allah ne subhanahu wataala ko kuma a faɗi wani abu daga cikin siffar Allah ka ji sunansa ya dace da sunan wani abu naka ko na wani to ba irin naka bane ba irin nasa bane amma kuma kai tsaye sai Allah ya ce huwa sami'ul alim Allah mai ji ne mai gani ne sai ka kalla wa huwa sami'ul alim Allah mai ji ne Allah mai gani ne shin kai kana ji ko baka ji kana ji shin kana gani ko baka gani kana gani amma ganin ka irin na Allah ne shine laysa kamithlihi shay'un ina fata an fahimta kaga shikenan an gama laisa ka mithlihi shay'un babu abin da yake kama da Allah amma kuma yana ji yana gani dan ka gane cewa duk abin da aka faɗa irin naka to ba fa irin naka bane kawai suna ne aka kawo maka shi dan ka gane abin yadda yake amma jin Allah daban ganin Allah daban fuskar Allah daban kamar yadda yazo a cikin nan Allah madaukakin sarki da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan aka sa mutane a cikin wuta aka sa mutane a cikin wuta Allah madaukakin sarki zai tambayi wuta jahannama halim talati shin wuta kin koshi sai ta ce halmin mazid shin akwai ƙari a kawo mutane a zuba a zuba a zuba a zuba har yanzu ya ƙara tambayar ta halim talati shin kin gamsu kin cika ta ce ya ubangiji halmin mazid shin akwai ƙari haka za a yi ta yi da wuta inda za a sa duk mutanen duniya daga na farko zuwa na ƙarshe ba za ta ƙoshi ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai Allah madaukakin sarki ya sanya diga-digansa a cikin wuta fatan zawi fataqulu qat qat qat sannan sai wuta ta shashin ta haɗe da shashi sai ta ce na gamsu na gamsu na gamsu to kaka daga zo ka ce ai Allah madaukakin sarki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamanta shi da cewa yana da diga diga ka ce irin naka ne kwata kwata ba haka bane kamar yadda aka sha buga misalai a gurare da dama idan aka ce misali hannu Allah madaukakin sarki ce yadullahi wa qalatul yahudu wa qalatul yahudu yadullahi maghlula kaga haka Allah madaukakin sarki ce yadullahi maghlula hannun Allah yahuda suka ce hannun Allah shanyayya ce ma'ana Allah baya yin kyauta to kaga idan masu tawili suka zo sai su ce yadullahi ai zatin Allah sai su ce ai zatin Allah ake nufi a nan wajen to kaga dai nan wajen da ka fado daga sama ne ka zarce rija kal mustajiri min ar-ramda'i bin narin kawai mutumin da ya fado daga sama ne ya zarce cikin rijiya idan ka ce zatin Allah zati shi ma ai mutum yana da zati ko to kaga yadda ka kamanta Allah subhanahu wata'ala cewa idan aka ce yana da hannu ka kamanta shi da mutum to haka ma idan aka ce zati ka kamanta shi da mutum to kawai ka faɗa abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da kansa ka wuce shi kenan ya yake baka sani ba abinda Imam Malik yake nan wani ya shigo ya tambaye shi cewa ya Maliku kuna cewa Allah ya daidaita a sama ya ya daidaita sai ta al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah yace al-istiwa da an ce al-istiwa ma'lum abu ne sananne daidaita kowa ya san abin da ake nufi da daidaita yace a kaifantawa yaya daidaita yace wannan majhul tunda Allah bai faɗa ba da kansa bai faɗe da daidaita ba to kai ma kada ka faɗa yace amma kuma kai imani da shi wajibi ne tambaya ma akan ya Allah ya daidaita wannan ce bid'a ne yace ku fitar min da shi wannan dan bid'a ne yasa aka fitar da shi daga cikin majalisinsa ina fata an fahimta abin da ya sana tsana kifa da bayani anan yan uwa saboda abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tauhidi dole ne kowane ɗaya daga cikin mai san aqidarsa saboda aqida ne da tauhidi Allah madaukakin sarki ya saka da littattafai ya turo manzanni gaba daya duk mutumin da bashi da aqida to wallahi bashi da addini dole ne mutum ya san tauhidi ya sai da zai siffanta Allah madaukakin sarki abin da ya faru shine galibi littattafan da muke karantawa tun daga farko a ƙasar nan littattafai ne na ash'ariya wanda ash'ariya kuma aƙida ce da ta yi gefe da aƙida ahlus sunna wal jama'a asali ita aƙidar ash'ariya wani tsofane ne wani bangare ne daga cikin aƙida tawa ta mu'tazilanci ita kuma mu'tazilanci wani bangare ne na aƙida daga cikin aƙidar jahamiyanci ƙarƙashin jaham bin safwan shi kuma jaham ya ɗauso ne daga ja'ad bin dirham wanda dukkaninsu suna ƙoƙarin kore siffofin Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya suna cewa Allah ba shi da siffa ko ɗaya kada ka ce Allah yana ji kada ka ce Allah yana gani kada ka ce Allah duk inda aka ce Allah yana ji ko yana gani a cikin alƙur'ani da aya ta zo sai su murɗa ta sai su juya ta su bata wata ma'ana ta da ba wata Allah maɗaukakin sarki yake nufi ba ina fata an fahimta wannan shine abinda Ja'ad bin Dirham yake shine abinda Jahm dan Safwan yake karkashin Jami'a shine abinda Wasil bin Ata yake karkashin Mu'tazila to sai aka samu abu hassan al'ash'ari wanda ake jingina ash'ariyanci zuwa gare shi kuma sai ya taso shi abu hassan al'ash'ari ya taso ne a wajen mijin mahaifiyarsa abu aliyu jibba'i shi kuma abu aliyu jibba'i babban malami ne daga cikin malamin mu'tazila abu hassan al'ash'ari sai da shekara arba'in yana mu'tazilanci shekara arba'in yana mu'tazilanci yana korewa Allah sifofinsa bai je da su ba daga baya sai Allah madaukan sarki ya fahimtar da shi sai gane wannan gurguwar aqida ce ba ta da kyau saboda haka sai wa mijin babarsa ta waye sai ya koma gefe shi ma tunda yayi karatu sai ya ci gaba da karantar da wasu abubuwa daga cikin aqida to abin da faru a lokacin tunda bai daɗe da bar waccan aqida ba bai kuma gama santa ahlus sunna wal jama'a gaba ɗaya ba sai tabbatarwa da Allah madaukakin sarki wasu daga cikin siffofi sai kore wasu shine wannan siffofi da kuke karantawa alqidamu wal baqa'u wal wal kaza din nan za ku ga gaba ɗaya guda bakwai ne ko wani abu kuma duk siffofi ne da suke za ku ga siffofi ne hissiya siffofi ne ma'anawiya kai ba hissiya ba ma'anawiya ma'ana siffofi ne da ba za ka iya taba su ba kamar a ce ji ya tabbatar da Allah ji gani saurare zance da sauransu amma aka ce hannu zai kore in aka ce fuska zai kore aka ce daga digi zai kore to kun ga dai har yanzu dai ba a gama shiga cikin inda ya kamata a ce an shiga ba to daga baya Abu Hasan al-Ash'ari kafin ya rasu ya dawo kan aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine rubuta littafin sa al-ibana fi usulid diyana wanda littafi ne da yake cike da aqida ta ahlus sunna wal jamaa to amma kaga mu har yanzu ana abin da littattafan da muke karanta littattafai ne na ash'ariya ina fata an fahimta har gobe littattafan da ake karanta kenan ash'ariya waɗannan abubuwan dai siffofin su ake tabbatarwa da an zo kan fuska sai ga an yi tawili da an zo kan fuska sai ga an yi tawili da an zo kan hannu sai ga an yi tawili to a gaskiya wannan kuskure ne kamar yadda malamai suka faɗa kida ta alu sunna wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasa akai ya bar sabansa akai ita ce duk abin da ya zo na siffa a tabbatar da Allah madaukakin sarki ita ya take ban sani ba shikenan ka wuce ka cigaba da harkokinka Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki yana sanya fuskarsa ga fuskar bawa har sai lokacin da bawa yayi waiwaye sannan sai Allah madaukakin sarki ya rabu da shi wa qala aidan anil iltifati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da waiwaye yace ikhtilasun shi waiwaye da kake gani wani fauta ne yakhtalisuhu shaytanu da shaytan yake fauta min salatil abdi daga sallar bawa ma'ana tunda ai an ce Allah madaukakin sarki yakan sanya fuskarsa a fuskar bawa har sai ya waiwaya sai Allah madaukakin sarki ya rabu da shi to sai zai ta sa maka shakka ya ta sa maka wasuwasi har sai ka ji ka juya kana juya shikenan Allah ya baka shi da ma abin da yake so kenan to kaga ya fauce wani bangare na ladan sallar da ya kamata a ce ka samu to wannan aikin shaytan ne kullun shi abin da yake buri ya bata maka aikin da zai kusanta ka zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya mana tsari da shi وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبت أغريش يتي لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته الله بايا غشوا yana mai fuskantar bawa a cikin sallarsa malam yaltafit matukar bawan bai yi waiwaye ba fa'iza sarafa idan bawan ya juya ko ya waiwaya wajahu ya juyar da fuskarsa in sarafa anu sai Allah madaukan sarki shi ma ya rabu da shi wani ha an salafin sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wasu abubuwa guda uku a cikin sallah ga su kamar haka abu na farko shine an nuqratin kan nuqratid dik ya hana tsatsage kamar tsatsagen zakara shine kun san zakara yadda yake cin abin sa shine cak cak cak cak haka yake caka ko to irin sallar da mutane suke za ku ga irin sallar da bahaushe yake ce mata yafaki yafaki baya wasai lada shine da mutum ya dora goshinsa sai ya dago in mutum ya dora goshinsa sai ga kamar akan garwashi ya dora cikin minti ɗaya mutum ya yi sallah mai raka'a biyu ko mai raka'a uku akwai wata sallah ma ni da na gani ta wanda tijar aka ɗauka hadahullah cikin sakon 25 wallahi ya yi sallah mai raka'a hudu duka bai fi sakon 25 ba Allah an yi sallah mai raka'a hudu an gama ta ya gama kuma kawai ɗauko tarbi ta gaba da jan kayansa to kaga wannan sallar ta ci sunanta ita ce ita ce sallar ake ce mata a yafaki to irin wannan sallar irin wannan sallar idan mutum shekara 100 yayi yana yin ta wallahi babu ruwan Allah da ita za ga tsakanin sujada guda biyu kawai haɗe su ake da an ɗora goshi ana ɗan ɗaga shi za ga an mai da shi an sa haka aka ma ruku da an tafi sai ga an ɗago ba wani abin da za a tsaya a faɗa haka nan tsayawar ko ba abin da za a faɗa kawai sai a tafi to wannan ba sallah bace ita ce sallar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga Khallad bin Rafi yana yi irin ta ce annabi ya ce masa ka koma kai sallah dan ba kai sallah ba ma'ana duk sallar da kai ko shekara nawa kai kana sallah irin waccan sallar mutum bai sallah ba to kaga wajibi ne mu tsaya mu koyi sallah ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin mu gyara ibadunmu shi sa manzon Allah yake cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani game da tsatsage irin tsatsagen zakara wa iqa ka iqa'il kalbi da kuma tsuguno irin tsugunan kare tsugunan kare shine mutum ya zauna akan mazaunansa guda biyu kafafuwansa kuma suna gefe an gane shi kuma shine mutum ya zauna akan mazaunansa guda biyu kafafuwansa kuma haka ya dan tankusa su suna gefe Allah ya sa an fahimce shi an ba a fahimce shi ba a samu wani kwatanta don kowa ya gani yawwa irin wannan zaman da malam usaini irinsa to annabi yana irin wannan tsugunan shi alƙiya guda biyu ne akwai wanda shari'a ta halatta mutum zai iya za mu zo shi a can gaba akwai kuma irin wannan shine tsugunan kare saboda haka bai halatta ba abu na uku shine waltifat kaltifati tha'lab da kuma waiwaye irin waiwayen dila annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana waiwayen dila kun sai da ake kamanta dila dabba ce mai wayo ko da ruwa ya je sha yana sha yana juyowa yana sha yana juyowa to irin wannan waiwayen an hana mutum idan yana sallah yayi ka mai da kanka kai tsaye wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard ka tsaye da fuska ka ga wanda ya kage samai da kasai shi ka fuskanta kuma gare shi kake ibada waiwaye in ka kai in kai waiwaya wa kake nema kai da kake gaban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kuma ya fuskance ka da fuskarsa yana duban ka ina zaka je waiwayen me zaka me kake nema kuma duk abin da kake nema a duniya ne yana wajensa mai da hankalinka ka nema za ka samu insha Allah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya kulu ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa salli salatan muwabbi ka annaka tarahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da sabansa kayi sallah irin sallar mai ban kwana kamar kana ganin Allah madaukakin sarki wato manzon Allah ya kai matuƙa wajen buga misali anan kamar yanzu a zo a ce maka saura minti goma sha biyar ka mutu kuma ka tabbatar magana babu haufi akan ta da gaske ne a cikin minti goma sha biyar ɗinnan kuma sai wata sallah daga cikin sallolin farilla ta riske ka a zahar ko la'asar da Allah idan ka tashi zaka yi wannan sallah kake ganin nutsuwa a cikin ta ka tabbatar kana gama sallah ne ita ce ta ƙarshe mutuwa zaka ga Allah zaka koma ya kake ganin nutsuwa a cikin sallah to haka annabi ya ce ka rinka sallah kowace sallah ta ka kai kamata ka rinka kawo ka rinka sallah irin sallah mai ban kwana da duniya wanda yake ji daga lokacin ba zai ƙara yin wata sallah ba sai ita sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah madaukakin sarki lokacin da kake sallah fa in kunta la tarahu idan kai baka ganin sa fa innahu yaraka ai shi yana ganin ka subhanahu wataala saboda haka abinda aka rinka kawa kenan matakin guda biyu ne mataki na farko shine ka rinka kamanta kanka kamar ga ka ga Allah madaukakin sarki kana ganin shi idan imanin ka bai kai nan ba to sai ka rinka kamanta cewa kai baka ganin sa amma kuma shi yana kallon ka kai baka ganin sa amma shi yana kallon ka to kaga dan mutumin da ya san cewa akwai wani wanda ya sa masa ido yake jin nauyi yake jin kunya ba zai abin da bai dace ba shi sa wani yake cewa wani malami yake cewa kada ku mai da Allah madaukakin sarki mafi sharrin wanda yake ganin ku ma'ana yanzu idan ka san cewa wani mahaifinka ko wani sirikinka ko wani wanda kake jin nauyin sa yana ganin ka zaka ga yanayin magana kamar a hankali kake ta yadda ba zai ce kai kai mutumin banza bane duk abin da bai dace ba za ka yi a gaban sa ba to amma ta yaya Allah madaukakin sarki ko ina yana kallon ka duk inda ka shiga kuma za ka je ka ta abubuwan da ba su dace ba ka kame da Allah maɗaukakin sarki mafi sharrin mafi kaskancin masu ganin ka kenan mutum idan yana kallon ka ba za ka yi abin da bai dace ba amma gashi Allah subhanahu wataala yana kallon ka amma kuma kana tin abubuwan da ba su dace ba Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mai nuna mana gaskiya gaskiya ce malai ce wa qala wa yaqulu ya kasance yana cewa ma mimri'in babu wani mutum tahdiruhu salatu maktubatun da sallah ta farilla za ta halatto masa fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata alwalatta wa khushu'aha ya kyautata nutsuwa da tsoron Allah a cikin wannan sallar wa ruku'aha da kuma ruku'inta illa kanat kaffaratun lima qabalaha min adh-dhunubi face sai wannan sallar ta kasance kankar zunubin zunubin sa shi masallacin abubuwan da yayi kafin wannan sallar da yayi abin nufi shine idan kai sallar azhar abubuwan da kai daga azar zuwa la'asar da ka je kai la'asar Allah subhanahu wataala duk zai kankare maka su ina fata an fahimta amma kuma sai karshe Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya sharadi sai ce malami uti kabira matakar mutum bai zaki bai zaki babban zunubi ba wa zalika dahru kulluhu hakan ku zai kasance ne a dukkanin rayuwar mutum gaba ɗayanta inda za ka yi sallah tsakanin azhar da la'asar kankara zunubi tsakanin la'asar da magariba kankara zunubi saboda Allah mu kalli falala ta Allah madaukakin sarki yan abubuwan da kai kanana kanana abubuwan da ka taba ko ka kalla ko ka ji yan ƙanana ƙanana matuƙar ba su kai babban zunubi ba duk Allah zai yafe maka su daga azhar zuwa la'asar hakanan daga la'asar zuwa magariba shi ma abin da kai idan kai sallah Allah madaukakin sarki ya kan kare maka su wace irin falala ce wannan to hakanan wani babban abin da ake kuma shi ma daga juma'a zuwa juma'a duk abin da kai a satin daga wannan juma'a zuwa wancan juma'ar Allah madaukakin sarki duk zai tattara gaba ɗaya kan kare maka su subhanahu wataala to shi yasa kun ga Allah madaukakin sarki yana nufin mu da rahama shi yasa duk mutumin da yayi aikin da zai shiga wuta tare da wannan tarin falala ta Allah madaukakin sarki tsiyarsa ta kai tsiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام وترانا أن نمسيرا دا أمنشي سكارة تبتا أغريش ياي صلى دا وتدقى وتتكي أكوي زانا زانا أتكين تشيني لها أعلام أكوي زانا زانا irin riguna kun ga galibi rigon da muke sawa yanzu zaka ga akwai zane zane ko fulawa fulawa ko wani abin da ya kama da haka to haka annabi aka kawo masa kyautar ta riga sai ya sa ya sallah da ita to akwai yan zane zane a cikin ta fa nazara ila a'lamiha nadratan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin sallah ganin sa ya kai ga wannan zane zanen ya dan kalla sau daya falamman sarrafa kala yana gama sallah sai ya ce ya je gida cire wannan rigar yanin kota sai fito sai ya ce idhabu bi khamisati hadhi ila abi jahmi ku tafi da wannan rigar ta ku je ku kai abu jahmi ita shi abu jahmi din wani sabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ya dau riga mai kyau kyauta ta girma ya bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita wannan rigar da annabi ya sa ya sallah da ita sai ya kalli zanenta to sai zanen nata ya dan bujuro masa a cikin zuciyarsa wannan abin shi sa annabi yana zuwa gida sai ya cire ta ce aje a miyar masa ina fata an fahimta aje a miyar masa wa atuni bi anbijaniyati abijam yace ku zo min da anbijaniyati abijam ita ce riga wacce babu zane zane a cikin ta shine kamar yadda malai faɗa a ƙasa yace kisaun ghazilun ghalidun la alama lahu shine mayafi wanda yake mai kauri shi babu zane a jikin shi kamar ka ce riga mara zane zane plain yaji kenan kawai annabi ya ce ku zo min da wannan saboda me idan aka aka mai masa aka ce masa annabi ya ce ga riga ka ba zai ji daɗi ba amma sai annabi ya ce a ce ga wannan ya bani wannan mara zane zane maybe dan kasuwa ne ya duka yake sayarwa to abin da ya faru kenan sai annabi ya ga masa dalili tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa innaha alhatani anifan an salati saboda shi wannan zane zanen ɗazu da nake sallah da na kalle shi ya shagaltar da ni game da sallata وفي رواية فإني نظرت إلى عالمها annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce na yi duba zuwa ga wannan zane-zanen jikin rigattawa fi salati a cikin sallah faka da ya fitina ni sai ya so ya fitine ni a cikin sallah shi sa sai na bayar na ce amir to yan uwa wannan abin da yake nunawa shine sallah wani yanayi ne da ake so mutum ya samu wani yanayi na musamman duk abin da aka san zai shagaltar da mutum idan yana sallah ba a san sa dole ne wajibi ne mutum ya samu cikakkiyar nutsuwa idan yana sallah abin da ka san mai ƙara wanda zai hana ka samun nutsuwa a cikin sallah ba a san sa abin da ka san zaka kalla ya shigaltar da kai a cikin sallah ka ba a so kai hatta addinin musulunci ya kai matuƙa wajen idan kana jin yunwa da yawa ma ba a yadda kai sallah a haka ba annabi ya ce babu sallah zamu zo mu karanta hadisin a gaba insha Allah ta'ala babu sallah ga wanda ya je sallah yana jin yunwa ko mutumin da yake jin bayan gida ko fitsari sai ka je kai sallah aka annabi ya ce baka da sallah wai me yasa saboda sai so ake nuna maka sai ka samu cikakkiyar nutsuwa sannan ka je ke sallah ina fata an fahimta to shi yasa kun ga wajibi ne a masallatan mu duk abubuwan da muka san za su shagaltar da mu wajibi ne a kawar da su wajibi ne a kawar da su shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ganin irin cewa irin ado da ake a masallatai a rubuta ayatul kursi a rubuta amanar rasulu a rubuta kaza kana sallah kana karanta amanar rasulu kaga ba daidai bane wannan duk irin wannan al'adan bai kamata ba ko mutum ya je ya sako riga mai rubutu a jiki wannan bai kamata ba ku duba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zane zanen da za a yi wancan lokacin shekara 1400 da wani abu ka kwatanta shi da zane zanen da za a yi yanzu wani irin zane zanen ne wancan kar ka kwatanta shi amma yanzu sai ga mutum ya sako riga da lamba takwas da sunan wani katon arne a jiki ya shigo masallaci ya tsaya a bayan kana sallah kana karanta sunan wani Michael Obi ko wani ko abin da ya kama da haka gashi na a bayan ka kana karantawa kun ga wannan kuskure ne kamata ya kasance idan mutum zai sallah ya fahimci inda zai ji ya fahimci kuma gaban wa zai ji ya fahimci kuma me zai yi amma duk yadda muke kawai idan sallar ta kama sai mutum ya to mutum daga wajen aikin sa yake daga wajen kaza yake haka kawai zai je ya sallah kowanne irin kaya ne a jikinsa babu ruwansa wallahi wannan ba daidai bane yan uwa ba daidai bane ko kaɗan abdullahi dan umar ya ga ɗaya daga cikin almajiran sanafi yana sallah da kaya marasa kyau ya tambaye shi ya ce kake sallah da wannan kayan ya ce kwarai da gaske ya ce idan za ka fita cikin mutane tsakaninka da Allah ya iya fita da wannan kayan ya ce to inna Allah a haƙo a yi ta minhu Allah shi ya fi cancanta a jikunyarsa ba mutane dole ne mutum ya kyakkyawar shiga idan zai je sallah ya yi walladhi na amanu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin haka Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu ya ku yan adam ku zu zinatakum inda kulli masjidin ku riki adam haka ba Allah ya gaya mana mu riki adam mu inda kulli masjidin a kowane masallaci duk abin da muka san zai shigaltar da mu gabanin sallah mu hana shi a daina shi yanzu misali misali da zan ba mu shine wani lokaci za ku ga muna sallah yara suna shigowa sai su ta hayaniya suna ta guje wani lokacin ma sai ga muna sallah a nan gaba yara kuma sun mai da baya filin yan galagala ko filin wani wasan da sai sun ana yin sallah kuma sai su fita da gudu to galibi mutumin da yake sallah baya samun cikakken nutsuwar da zai sallah wani ban Allah ya same ni ne yake ce min ya ji wani anan masallacin yana wa wasu yara faɗa cewa suna wasa da sauran sun da suke zuwa da yara su cigaba da kula da su sai ce ai bai kamata a rinka yara faɗa ba a rinka bari ana zuwa da su masallaci eh gaskiya ne a rinka koya yara zuwa masallaci dan yaro ya san muhimmancin masallaci to amma fa ka sani cewa dole ne kuma idan yaro ya zo masallaci ya bar wanda sallar take wajibi ne akan shi kuma ya samu cikakken nutsuwa ina fata an fahimci wannan a fahimci zancen nawa yawwa a fahimci wannan sosai saboda kai ka tsaya kai sallah a nitse dole ne kai akan ka wajibi ne shi ko sallar ta sama gaba ɗaya mustahabi ce an bai ba abin da za a yi masa ina fata an gane to kaga yazo yana kana sallah ka kai abin da yake wajibi hana kai to shi sa da Allah muna kira ga iyaye idan mutum zai zo da ɗansa sallah ya sa shi a kusa da shi ta yadda ba zai hana wani yin sallah ba amma galibi akan samu wannan matsala sai mutum ya zo da karamin yaro masallaci ana cikin sallah sai ga yaron ya fita yana ta ihu yana ta wasanni yana ta kaza wani yaro mara muna cikin sallah a can ba ya kausa na ja kundin ashar a cikin masallaci ana cikin sallah saboda Allah waye waye ba za a dau hankalinsa ba ana sallah a cikin masallaci ya kundin ashar wani wani dan uwansa ya dake shi kunduma masa ashar ana cikin masallaci na san duk wanda ke sallah a lokacin sai abin ya ya sai abin ya dau hankalinsa to shi sa dan Allah ya kasance kowanne ɗaya daga cikin mu wakili ne mu kasance masu gyara amma galibi abin da ake abin da ake jira yara suna irin waɗannan wasanni a cikin masallaci jira ake ko liman ko ladan ko wani mai kula da masallaci shi zai magana kowa akinsa ne yadda idan ka shigo masallaci kake so kai sallah na tsakowa haka yake so yi saboda haka a kokari dan Allah a rinka gyara irin abubuwan domin a tare a gudu tare a tsira tare yaran nan dai dole ne a basu shigo masallaci sallah dan abinda ake so akwai musu ibada da su koyi zuwa gidan kallon bal ko zuwa filin malamaci kallon bal ko wani abin da ya kamata wanda su koyi zuwa masallaci wanda su koyi zuwa masallaci amma kuma idan sun zo masallaci da Allah a sami kyakkyawan yanayin da za su yi sallah a nace wanda ma kuma ba su manya su ma su samu dama su yi sallah a nace Allah barkun sarki ya samu dace na'am gaskiya ne to ai an ba su dama ba su yi wasa kenan in aka kora su can bai an ba su dama su yi wasa kenan a sasa a cikin sau suna cikin sau ta yadda yaro idan zai fita sai ka rike shi ka hana shi fita shine abin da ya kamata Allah ya samu dace ina gani saboda lokaci ana ya kamata mu dakata daidai mu zo karshen babu ba insha Allah ta'ala gobe sai mu karasa abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته